السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة جماعة المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddara wasa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar ishayi a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna takwas ga watan da ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana 1446 wanda ya daidai da goma ga watan sha daya na shekara 2024 miladiya kamar yadda muka saba karatunmu na wannan littafin mai albarka littafin risala littafin fikihu na mazhabar imam malik bin anas allah ƙara masa yarda muna cikin babi da yake babu al'aiman wal nuzur babi da yake bayani akan rantsuwa da kuma alwashi ko addawal yau shi ne darasi na hamsin da ɗaya ko? mun kwana akan gabar da mutumin da ya yi alwashi wa iyazubillah ya ce ashiraktu billahi aho yahudiyun au nasaraniyun mana mutumin da ya alwashi ya ce in har ya yi kaza to ya zama ba yahude ko ba nasari ma'ana dai mai bautar gumaka mai bautar wani allah subhanahu wa ta'ala da makamantansu shi in ya aikata kaza to ya zama ba yahude ko ya zama ba nasari ko ya zama mai bautar buda ma duka-duka dai bautar gumaka ne sai aikata kuma sai aikata abu to saboda haka shari'a sai ta ce babu komi ga wannan mutumin mana babu wata kafara da take a kansa me ya sanya a nan malamai suka ce dan mutum ya rantse da wannan Allah ba da sunayen Allah ba ba da sufofin Allah ba ba da kuma sunan Allah ba to wannan rantsuwar in mutum ya yi rantsuwa da wani abu wanda ba Allah ba to wannan rantsuwar ba ta kullu ba ta yi ba saboda damun can ma ta sabawa shari'a ta sabawa Allah da manzo domin Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana khalifan falyakhlif billahi aw yasmut duk wanda zai yi rantsuwa to yi rantsuwa da Allah ko kuma ya shi kenan anan tunda rantsuwa da wani Allah rantsuwar ba ta yi ba to yanzu kenan me yayi anan yayi sabon Allah subhanahu wataala tunda yayi abin da shari'a ta hana yayi abin da Allah ya hana shi da manzo sallallahu alaihi wasallam kenan me yake hukuncin kuma wanda ya saba wa Allah shine istighfari ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala to shi na ce ba abin da zai lamce shi face shine istighfari ya nemi tuba ga Allah subhanahu wataala amma babu wata kafara cikin sa ta ‘yantawa ko ta sadaka ko ta azumi da sauransu haka ma da mutum zai ce ya yi rantsuwa ce idan na aikata kaza ya yi ridda ko kuma ba akan addinin musulunci yake ba ko kuma ya kasance ya auka cikin wani haƙƙi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka waɗannan babu wani abu da yake kansa na kafara a nan saɓo ne ya yi ko hukuncin shi shi ne ya yi istikifari ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan in ya tuba bai tuba in ya mutu bai tuba zuwa ga Allah wato kuma yanzu yana cikin hadari amma batun wani kenan waccan ga musulmin kwarai ne wanda ya yi abu ya saɓa shi ne har za a ce mishi kenan shi yanzu wani akwai wani abu da ake cewa nofartan shi yanzu ya zama nofartan ne ma shi yanzu abin da ake neman kamar tuwa ya tuwo zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda laifi ne yanzu ba zancen wannan ba yawwa to a wannan gaba ce muka kwana wancan sati kenan yanzu mu tashi darasi na 51 shine wa man harama ala nafsihi shay'an mimma ahalla Allah lahu fala shay'a alayhi illa fi zawjatihi fa innaha tahrumu alayhi illa ba'da zawji kuwa ya gani an ga guraren ku ba da shafi ku ba su ba da shafi kenan yanzu nan ne zamu tashi insha Allah ka gani to an gani mu je ko wa man harama ala nafsihi shay'an mimma ahalla Allah lahu yanzu mutum ne ya haramta ma kansa wani abu daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halatta masa na abinci ko na abin sha ko wani abu dai makamanta irin waɗannan sai ce ya haramta ma kansa falashe alai ba wani abu da yake kansa babu wata kafara a kansa kawai me yake istighfari sai me ya sanya saboda yayi zunubi ya aikata saban Allah me saban Allah domin ba mai halattawa sai Allah ba mai haramtawa sai Allah Allah shine zai ce kaza haram ne kaci kaci kaza haram ne kaka aikata kaza halal ne kaci kaza halal ne ka aikata ina ba ta fahimta to yanzu kuma kai ma sai yanzu ka dauki matsayin position na Allah wa iyazu billah kaga kun gane laifin abu gina anan ya dau matsayin Allah subhanahu wataala Allah shine mai halattawa shine mai haramtawa yanzu shi ma sai yace to shi ma yanzu ya haramta ma kansa kaza ko ya halatta ma kansa kaza kun gane matsalar yanzu anan ba wai matsalar au a'a zatun a'a yanzu kuma zunubi ne mutum ya aikata domin kai ma ka hau matakin ubangiji shi kuma Allah subhanahu wataala ya zargi masu irin waɗannan abubuwa a cikin alkur'ani Allah na ce qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhum haraman wa halalan qul qulillahu azina lakum am ala allahi tabtaru ina cikin surati yunus ko aya ta 59 Allah subhanahu wa ta'ala ce qul ara'aytum ma an zarallahu lakum min rizik faɗa musu ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku diba ku gani abinda allah subhanahu ta'ala ya sabkar a gare ku na daga arziki fa ja'altum minhum halalan wa haraman Allah ya muku arziki ya muku wadata ku ci hani an mari'an amma kawai sai kuka zo kuna haramta wannan kuna halatta wannan kaza ba zan ci ba mun canfa kaza ai kaza kan gidanmu ne a kaza ba ne waye da sauransu sai kuka zo kuka haramta abinda Allah subhanahu wataala ya halatta mu ya halatta muku ko kuma kuka halatta abinda Allah subhanahu wataala ya haramta muku ku bani labarin wannan al'amari na ku minu harama halal qul lillahu azina lakum am ala allahi tabtarun Allah subhanahu wataala ya ce ba Musa Allah sallallahu ya Muhammad tambaye su wai Allah ne ya muku wannan izinin Allah ne ya faɗa muku ce ku yi haka ko kuma ko kirkiran ƙarya ne kuka wa Allah kawai ko jin kana ko Allah ya halatta ko Allah ya haramta ina ba ta fahimta to saboda haka wannan hujja malamai suka ce to duk wanda ya haka babu wata kafara a kansa miyai ya aikata sabo kawai sai tuba zuwa ga Allah domin shi ma ya ɗauko zisau in Allah subhanahu ta'ala yana halatta yana haramtawa tunda Allah ne zai haramta maka Allah ne zai halatta maka kai ma yanzu kai ma yakan haramta maka kanka ko ka halatta maka kanka to shine Allah ce wa man harama ala nafsihi shay'an mimma ahalla Allah lahu fala shay'a alayhi duk mutumin da ya haranta ma kansa daga cikin abin da Allah subhanahu ta'ala ya halatta masa to babu wani abu da yake kansa na kafara ko face istighfari zuwa ga Allah subhanahu wataala sai dai amma anan an to gaciya akan masaloli guda biyu wanda gashi sai nuni akan gudar ita ce ce illa fi zawjatihi sai fa idan mutum matar shi ce ya haramta mutumin da ya ce matar shi in har nayi kaza ko kuma in kika yi kaza to ke kin haramta a gare ni ke haramun ce a gare ni mutumin da ya faɗa ma matarsa haka to a mazhabin malikiya atiba muna karatun mazhabin malikiya ne duk mutumin da ya ce wa matarsa a mazhabin malikiya anti alayya haramun ke innan kin zama haramun a kaina idan kika yi kaza ko idan nayi kaza ko kaza ya faru to fa inna ta harumu alayhi da abin ka ya faru in ka ya faru to ta haramta a gare ka a mazhab malikiya muna bayani ne akan mazhab malikiya kenan hukuncin wancan bangare daban li'annaha li'anna taharimuha dalaquha salasan la tahilu lahu anan saboda mi haramta ta kamar sakinta ne kuma saki uku a mazhab malikiya idan mutum ya ce ma matar shi anti haramu alai ma'ana kamar ya sake ta saki uku ne ba ta halatta a gare shi illa ba da zaujin sai idan ta sake wani aure ina fata an fahimta a nan malamai mazhab malikiya sai suka yi sharhi suka ce amma game da matar da akwanta aurenta sai mutum ya faɗa wa matarsa haka a mazhaban malikiya su kawai ya sake ta ne saki uku yar tsakanin shi da ita babu alaka sai ta sake wani aure amma in matar da ba a kwanta aurenta ne ma'ana kenan ba a tare ba sai mutum ya ce wa matar shi an ta haramun alayya ma'ana kekin haramta a gare ni amma ba riga a tare ba ba kwanta aure ba to anan shine a malaman mazhab malikiya sai suka ce anan har yanzu saki uku ne amma saki uku bai tabbata sai fa an tambaye shayiniya sai ce to kai me kake nufi kamar mutumin da ya ce matar shi tafi gida to kaga anan nan ba kalmar saki bace ba amma kuma tana kusa da ita sai ta je gida kwana ɗaya kwana biyu kwana uku bata zo ba ba kai baka lego ba kai baka ce koyi ba ta ga anan sahi suna iya tsaya kira ka ce wa da ka turo wacce to me kake nufi ta ce ta zo gida ta a wallahi baba abin ne ta tada mu hankali da shi da yace ta je gida ta zauna ta huta kaga shikenan magana ta warware ba sarki ko ta tashi ta huta ne hankalinta ya nutsu to kuran ko mu samu kan gana abu na da hankalin ya gushi kaga shi ke a a kace ta zo gida mai kake ni ne na sake ta ne kaga yanzu kuma ya furta ina ba ta fahimta kaga yanzu can kaga anan wannan kalma ce mai harshe biyu to a ka'ida a shari'ance ma tambaye shi za a yi me kake nufi muna fata fahimta to anan ma sai suka ce to mutumin da ya ce wa matar shi an ta haramu ke kin zama haramiya ta in aka yi kaza ko kaza ya faru to in ba a tare ba ita ce anan malamai suka ce to uku ne amma da sharaɗi in ya tabbatar in ya yi niyya sai a tambaye shi to kai me kake nufi saboda haka shi ne matsala ta biyu idan mutum ya haramta baiwar shi to wani mataka ce a ina waɗannan bayanai muna yin shi ne a mazahabin malikiya don za a ji bambancin kuma ya sha bamban da mazahabin suna yanzu mutum ne sai ya haramta matar shi sai nihin ya ce na haramta ta a tambaye shi to mi kake nufi da ka haramta ta sai ce na ɗanta ta kaga shi kenan yanzu to kenan mi ta zama ɗiya da wannan haramta da yi kenan yanzu ta zama ɗiya yanzu tsakanin shi da ita da kwanciya babu ta tsere mishi a sai jarabu kuma yana santa yanzu yanzu ba bai bashi ba yanzu kuma sai a sake yanzu in yana santa sai ya sake koma yanzu kuma sabon aure za a yi yanzu bai washi yanzu kuma ta koma matar shi yanzu sai an sake ɗaura aure amma sai aka tabi shi aka ce a wai mi kake nufi da kace ka haramta ta kana nufin ka'yan ta ce a ci kawai ni na bana ƙara kusantarta shi ne nake nufi to ana sai a ɗoki wancan hukunci na farko da muka yi bayani aka ce mutumin cewa ma harama ala nafsi sha mai ma a halahun lahu sai a ɗauki hukuncin kamar abinci ne da abin sha mutum ya ce ya haramta ma kansa to ita ma anan baiwa ta sai ta zama wannan hukuncin kenan wannan hukunci ya ɓace yanzu hukuncin shi ɗaya ta a goma kai ka koma gunta ce kushe ka sai ya koma gurinta ina fata an fahimta to wannan shine sharhin da malaman mazhaba suka yi to amma a ƙarƙashi ga baki ɗaya sai a dawo kan hukuncin Allah da yake yayi wa nabi lima tuharrimu ma halallahu laka tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim ko qad faradallahu lakum tahillata aymanukum wallahu maulakum wa huwa kenan anan a zahirance mutumin da ya haramta matar shi ko haramta baiwa shi bata haramtu ba miya a gari karfara da lahu lakum ta hillata aiman kurantsuwa da yi ita ce kawai zai yi karfararta shi kinan amma mata ba ta haramta ba tun daga mazala sallallahu alaihi wasallam da ya haramta baiwa shi ma shi ma shi ne allah ya saukar da wani aya shi kuma dalilin matansa sun mashi ta a kai don yi to don ya faranta musu rai sai ya haka sai allah sun wata lacewa to saboda haka duk wanda ya haramta matar shi ba ta haramta ba kawai menene zai sai ka fara rantsuwa shi kenan kad farada Allah lakum tahillata aymanukum sai mutum ya warware wannan rantsuwa wa man ja'ala malahu sadaqatan aw hadayan ajza'ahu sulusuhu yanzu mutum ne sai sanya dukiyar shiga baki daya ya ce ya yi sadaka da ita ya bada ta sadaka dukkan shi gaban gida ce ya bada ta sadaka aw hadayin ko kuma ya ce ya bada ta hadaya saboda haka ko ya bada ta hadaya ce zai aika ta can ka'aba baitul lahi harama to anan me yake hukunci shi ne ajza'ahu sulusu yanzu duka ma'ana wannan sanya dukiyarka da kai gabaki ɗaya sadaka to bai yi ba yake wajibi a kanka yanzu sai a raba dukiyar kashi uku sai a bada kashi guda sauran kuma sai a bar maka saboda ya za a yi ka bada kuma ka zo ka tagayyara ka tagayyara ka tagayyar da iyalanka kana da abu kuma ka zo ka koma bara bai yi ba shi ne wa man sha'ala maluhu sadaqatan aw hadayan ajza'ahu sulusuhu wanda ya sanya dukiyarsa sadaka ko hadaya to yanzu sulusi zai bada ba za a ɗauki duka ba ce dukkan dukiya ta gaba kila na bada ta fi sabila ce to shi yana masha Allah an gode amma a shari'ance ga yadda za a yi sai a raba kasa uku sai a yi sadaka da sulusi wa man halafa bi nahari waladihi fa in zakara maqama ibrahima ahada hadayan yuzbahu bi makka wa tujzuhu shatu wa in lam yuz wa in lam yadhkur maqama fala shay'a alayhi wa man halafa bi nahar waladihi mutun ne rantsi yayi rantsuwa akan cewa zai yanka ɗansa ko zai soke ɗansa yayi layya da shi kamar yadda annabi Ibrahim yayi alƙawarin haka ko kuma ya ce idan har wallahi idan na aikata kasa to wallahi zan yanka ɗana ko zan soke ɗana fa'in tsakara makama ibrahim khalilullahi alaihi salatu wassalam idan ya ambaci makama ibrahim annabi ibrahim masoyin Allah subhanahu ta'ala kenan sai tana da kissar annabi Ibrahim tare da ɗansa shi ma haka ne yi kuna fahimta to in wannan tunanin ne ya sa mishi cewa annabi Ibrahim shi ma ya yi hadaya ya yi alkawalin yanka ɗansa layya da ɗansa so sai ya sanya wannan kissar ce ta sanya shi ma ce bari a hada hadayen to yanzu abinda za a yi sai ba da hadaya yasbahu bi makkati sai a ba da hadaya sai a kai ta makka a je a yanka saniya ne a'a raƙumi ne a'a rago ne sai ba da sai a tafi makka sai a yanka ba da kudin sai a je a siya ta yayi alkawari kaza kun fahimta yanzu warware wannan matsayi nashi shine ya ba da kudi a je a sayi dabba a makka a yanka a yi hadaya to shi kenan wannan al'amari nashi ya huce shi ne ce yuzubahu bi makka za a yanka ta a makka kuma sai an je cikin hil mina kenan sai a je a yanka wace zuhu shatu kuma ba wai in bai samu raƙumi ba ko bai samu saniya ba sai samu akuya ko tinkiya ko rako sun isar mushi wa illam yazkur maqama fala shay alayhi amma da yayi alƙawalin bai ambaci maqama ibrahim ba yace kawai shi dai zai je yanka zai yanka ɗansa. amma bai abinci albakamin ibrahim ba to so anan malamai suka ce inda bai ambata ba to anan babu wata hadaya a kansa kuma babu wata kafara da ke kansa ba hadaya babu kafara me yasin ya aka cece zai yi hadaya saboda ya ambaci makamin ibrahim kenan mi ya daidaita da wancan matsayi na annabi ibrahim da ya niyyar shi ma layya da ɗansa amma a nan kawai cewa idan na yi kaza kaza zai faru zai yi kaɗansa to yanzu a nan kenan babu hadaya a tare da shi kuma babu kafara me yake kansa istighfari zai yi domin ya yi sabon Allah yanzu sai tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala an fahimci wannan wa man halafa bil mashi ila makkatin mutum ne ya yanzu ya rantsuwa da Allah ya ce zai tafi makka ya ce in dai har kaza ya faru da ni ko a in na yi kaza ko kaza ya faru ya ce to a kan alkawali ne sai na tafi makka saboda haka fahanisa falihil mashi kuma ya yi kari ma'ana abin ya faru in kaza ya faru to kawai zuwa makka ya kama ni ko in na yi kaza makka zai zuwa makka na yi alkawali ga Allah na je makka shi ne ce fahanisa kuma ya yi kari fa'alihil mashi to nan tafiya ta lizance shi min maudu'i halfihi daga inda ya yi rantsuwar ma'ana daga garin da ya yi rantsuwa saboda haka daga nan zuwa maka ya kama shi wanda a nan ne in ma a ina ne ne to daga inda ya rantsuwar to zo haka zuwa maka ya kama shi sai fa in kuma ya amyana wani guri daban to wannan kuma daban amma inda bai ayyana wani guri daban ba daga inda ya yi wannan rantsuwar to daga nan zuwa maka ya kama shi shi da ce falim yamshi in sha'a fil hajji aw umra yanzu dai ta rage nashi dubara ta rage ga mai shiga rijiya ko ya je aikin haji ko ya je umra annan dai ba dora mishi bi zuwa makka yace ko to saboda haka sai ya bi ya tafi aikin haji kaga da ya je makka a in umra ya biya ya tafi ma ya je makka yanzu dai ya rage nashi gwargwadon dai halinsa gwargwadon karfinsa saboda haka ko kuma gurgurdan niyyar da yi a nan ba sai abin so dole shi shi ya je ya aikin hajji ba a a ko umra ya je to saboda haka dai ya sauke wannan abu fa in ajaza anil mashi yanzu idan mutum ya gagara tafiya ma'ana ya alƙawari yake da kafa sai shi almashi nan ana nufin da kafa ya ce da kafa zai yaje garin maka to yanzu sai kuma tafiyar sai ta gagare shi rakiba sun mayar shi umaratan saniyar mashiyar shi ya ɗora makan shi alƙawar ya ce sai yaje maka a kafa ya kama tafiya yana tafiya kuma in ka za ya faru kuma ka zan ya faru wani zai tafi to yana cikin tafiya da kafar to yanzu sai ta gagara to shari'a ta yi ta bashi dama ka ce to yanzu daga inda yake tsaya in allah misali kamar irin mutanen da da suke tafiya sudan ya je sudan a can sai karfi ya rage ba maki ya yi rashin lafiya ko ba mamaki kafafuwa sun kumbura wani abu da ya hana yanzu ba zai iya tafiya da kafar ba to yanzu shari'a sai ta bashi dama ya ce to daga nan sai ya hau abun hawa ma jirgi ne in ma jirgin ruwa ne in ma mota ne yanzu dai in ma raƙumi ne in ma doki ne shari'a ta ba shi dama ya tunda shi alƙawalin a ƙafa ne yanzu sai ya tafi ya ƙarasa a kansa a saman abin hawa ya je ya gama aikin haji ko umra abin da ya niya in ya gama sai ya dawo yanzu daga can maka in ya gama yanzu ya samu lafiya sai bari sai ya warke komiya daidaita yanzu ya kamo da ƙafa sai zo har inda ya gagara yanzu kuma daga nan yanzu a hau abu hawa kenan daga nan ya tafi ya yi kilomita 100 a kafa hamsin suka mishi saura sai gagara sai ya hau abu hawa to yanzu a dawowa sai ya hamsin in nan a kafa in ya zo kuma daidai inda ya hamsin in kuma sai ya hau abu hawa shi ne ce fa'in a jaza anil mashi rakiba su mayarju idan ya gagara tafiya da ƙafa sai hau abin hawa su mayarju sana ya dawo sani ya tallabi mashiyar ma'ana ya dawo da ƙafa in kaddara idan yana iyawa idan kuma yanzu wata larura ta kama rashin lafiya ne kuma rashin lafiya ba a san warke wata ba ko kuma a irin rashin lafiya ce da kuma babu miyagita ba ta ma warkewa fayamshi a makini rukubihi aka ce to sai bibi inda ya hawa abin hawa a tafiya yan sai yi gurin da kafa a cikin tafiyar ma ashe ai ta samu matsala ba mamaki rashin lafiya nan ya hau abun hawa nan ya sabka nan ya hau abun hawa nan ya sabka to yanzu a dawowa har ya isa haka to yanzu a dawowa inda ya hau sai ya tafiya a kafa inda ya tafiya a kafa sai ya hau in aka yi haka kenan ya yi kwamfule ya cika wannan alkawali kenan dama ina fata an fahimta kenan ba mamaki ne inda ya tafo kilo goma sai ya hau abun hawa in yayi tafiyar kilo goma a kafa sai kuma kilo 20 akan abin hawa har haka ya isa makka to yanzu a dawowa to in yazo shi ma inda ya hau in yan sai ta da kafa inda ya da kafa sai ya hau har ya iso gida in haka yi to ya cika wani alƙawarin shi kenan Allah ya fiye bayan shi a makinar rukubihi sai tafi inda ya hau fa in alima annahu la yaqdi yanzu idan ya san a'a shi ya kwafsa ne ya kwaba alƙawari ne da yi ba zai iya ba yace idan kaza na faru ko in nayi kaza to sai na je maka a kafa shi yana ganin kamar abin ba zai yi ba sai abin ya zo ya yi ta wane ina alƙawari ce gaskiya tsakani da Allah ba zai iya ba to me yasa kai kaga ya kama shi fa in alima qa'ada wa ahada yanzu idan ya san bai iyawa saboda haka yanzu ya zamna yayi hadaya kenan yanzu sai ya tafi a abin hawa in yaje kuma sai ya hadaya ita ce wannan sakamakon wannan alwashin da ya ci wannan rantsuwa da wa ƙala a ɗa imam a ɗa abin abin raba allah ƙara masa yarda yake cewa yana daga cikin malamai mushtahidai sai ce layar ji saniyatan wa in ƙaddara imama a tsaye ce a ko can ma idan mutum ya alkawari zai tafi a kafa to in ya je wajen dawowa ba sharaɗi ne ba ce a dawowa ma ya dawo da kafa a tafiyar ce alkawari to saboda haka in ya je to da dawowa sai hawa abin hawa wa in kaddara ko da zai iya tafiya da kafa ana sai suka kasa suka ce a alƙawalin tafiya ne ko in ya tafi da dawowa ko sai hawa abin hawa wa ya ji sai uhun hadayi ya ce to ko abin da zai yi sai ya hadaya suka ce a ko da ma kuma yanzu ya yi alƙawalin zai je ya dawo a ƙafa to idan ya tafi wasu malamai suka kasa wuki suka ce a in ya je to ya zamna ya yi hadaya in ya yi hadaya sai ya hayo abin hawa yanzu ba sai ya dawo da ƙafa ba wa iza kana saruratan yanzu kuma idan ya kasance bamfaji ne shi ne sarura bamfaji bamfaji bamfaji shi ne sarura ba kusan bamfaji ba ko? eh? mana wanda bai taba zuwa maka ba farkon zuwan shi na maka shida ake ce masu sarura da hausa ne suke can bambanji wadda bai taɓa zuwa baka shi ne bambanji yawwa kishiyar alhaji ba mana wadda ce bai taɓa zuwa shi ne wanda farkon zuwan shi ne to yanzu sai yi rantsuwa ce sai je makka da kafa ko ya albashi kuma abin ya tabbata to saboda haka anan malamai suka ce ja'ala zalika fi umrati yanzu sai saka wannan tafiyar tashi a umara mana sai sanya tafiyar umara ce tafiyar umara tunda bai je aikin haji ba yanzu aikin haji shi kuma sai niyya ya je a lamban hawa fa'iza dafa wa sa'a wa ƙasara a harama ya ce yanzu idan ya je a nan malamai suka nuna ma'anami don a ceto sauke faradinsa ya yi alkawari zai je a maka to sai suka ce to in aka ce yanzu wannan da ya je ya yi umara yanzu ya sauke ya warware wannan alkawari na shi yanzu kuma sai niyya sai jira ya niyyar aikin hajji domin ya sauke farali suna kadda ya sanya wannan aikin hajjin nashi ya zama shi ne sauke rantsuwa in ya zama kenan kamar ya ta har yanzu ya tafi a tutar babu bai sauke farali ba kun gane dalilin shi yasa ya suka ce to ya sanya umara kawai da ya zo ya zai yi umara in ya yi umara to umara ta warware mishi wancan alkawali kuma sai ya zamna ya jira lokacin aikin haji sai ya yi aikin haji yanzu kuma wannan aikin nashi ya sauke mishi falali kun gane hikimar kada ce kada direkta ma ya sanya aikin haji in ya sa aikin haji kenan yanzu bai sauke farali ba har yanzu ana bin shi farali yanzu wannan ba sauke farali ne ba zuwa nan ne ka fara ce ce ta wannan nufi nashi ne ta wannan alwashi nashi ne to shine sai malamin suka kasa abin sai suka ce to ya sanya wannan abu a cikin umara don ta warware mishi wancan matsalar shi da ya doko yawwa a in a cikin zuciya ne bai yi ba sai abin da ya fito kafarta yawwa shi wani ayan duniya ne a cikin ko da na ake ta alwashi da alkawalin ɗaya ne ma to dan alwashi mana na sha alwashi in ne kaza kaza kusan abu tafiya guda ne to amma ba sa tabbata sai idan ka furta amma dan ka bar abu a cikin zuciyarka eh to wannan ba wani hukunci da yake kanka kai niyya kaza na in ne kaza ya faru kaza zan yi amma ba ka kama kowa a cikin zuciyarka ne to ba wani hukunci da yake kanka kun gane a shari'ance ta abin da yake cikin zuciya an biyan gaba kundo shi ba to ba ku wani hukunci a kanka ko da sabo ne ka yi niyya ka ƙurda da sai ka yi kawai kuma daga ba sai ka bari allah ya yafe maka kuma wannan tana hama ce ta ubangiji eh amma in garga ka furta yanzu ka furta ma alƙaji na yi alwashi sai na yi kaza to yanzu kuma sai ka zartar amma in a zuciyarka ne a ranka ne kadai kai sai abin bai ba na yi niyya idan ka za ya faru zan yi kaza ya kabar abin a ranka kuma ana nan ana nan sai abin ya faru to kuma da abin ya faru sai aka yi aka san abin kuma yanzu baka da halin yin ba lafiya ko kuma in abu ne na kuɗi ne kuma ba kuɗi kana cikin wani hali amma allah sai ba kuma ɗaba kowa ba kai ne a zuciyarka kai ne yau wani abu babu wani hukunci da yake kanka ina ba ta an gane wannan alwashin da kai a zuciyarka ka bar wa Allah tsakaninka da ubangiji shikenan ubangiji ya yafe maka din alheri ne ma lada ma sai Allah subhanahu wataala sai a rubuta maka lada guda ma yawa insha Allah sai in an fitar da abu ya yi hukunci yake haukan mutum ba fa iza dafa wasa'a wa qasara ahrama a lokacin da ya yi dawafi ya yi sa'ayi ya yi sasiye sai ya harami min maka sai harami daga maka bifari dafi ma'ana sai yi yin sauke farari wa kana mutamatti'an yanzu kuma hukuncin aikin hajjin shi ya zama mai tamattu'i shi kuma mun karanta a can ba mai tamattu'i kenan zai hadaya yanzu kuma daga ba sai ya hadaya kenan yanzu kaga wani sauki ne Allah ya kawo masa maimakon inda ifradi ne da aikin hajji zai tafi haka to sai zama kenan yanzu mai tamattu yanzu sunan aikin hajjinka tamattu wal hilaqu fi ghairi haza ko wal hilaqu fi ghairi haza afdal saboda haka idan ba a wannan guri ba kenan a umara ba a so mutum ya yi aski ya yi kolo saboda mai ana so kawai sai sai ka bar rabin wani sauran gashi idan aka gama aikin hashi ka samu abin askewa to amma a umara in ka sai sai ka yi kolo tas to ka kuma ɗan tsakanin ya kasance bai kai gashi ya fito ba ka gafa matsala to saboda haka sai malamin suka ce wanda ya je umara sai sai sai ma'ana mutum ya rage gashi shi ne ce walhilaku fi gairi haza aski ba a irin wannan guri ba abdul shi ya fi wa inna ma yusta habu lahu taksiru fi haza istibqa li sha'athi fil hajj me yasan ya aka ce mutum yayi sisiya a wannan gurin shine ce wa inna ma yusta habu abinda ya sanya ake son haka yusta habu lahu taksir ake so kai sisiye istibqa'an li sha'sin bil hajj dan mutun ya bar sauran gashi saboda aikin hajjinka in ka zo aikin haji sai ka aske gaba kida sai kai tol wannan mulu eh amma an kai karwen mulu daga ba kuma ba gashin askewa a gama aikin haji to an samu matsala wa man nazara mashiyan ila al madinati yanzu mutum ne ya yi alwashin zai tafi makka madina ya yi alwashi zai ta madina da ƙafa au ila baitul makadisi ko kuma mutum ya yi alƙawalin alwashin zai tafi baitul makadisi ya ce na yi alƙawali alƙawalin allah a kaina zan je madina madinar manzo madinatul munawwara ko kuma zan tafi baitul maqdis alwashi ce na dau alwashi zan tafi madina a kafa ko zan tafi baitul maqdis a kafa ko kuma yayi rantsuwa yace na rantsi zai kaza zai tafi madina da kafa ko a kan hawa ko betul makadis shi na ce a ta humara kiban to saboda haka shari'a ta ba shi dama ya zo ya tafi madinar amma ya tafi da kan abin hawa ko kuma da kafar yadda ne zai iya amma a nan malamai sun yi sabani wasu ka ce a lazim wajibi ne a kafar da ya lazimta ma kansa a kafar zai tafi me yasan ya domin ai da'a ce da'a ita kuma wajibi ne mutum ya cika ta saboda haka kenan bai lazamta shi ya je illa inna wa salata sai fa idan yayi niyyar sallar farali ko sallar nafila fi masjidaihi ma a waɗannan masallaciya guda biyu cito na yi alkawalin zan je badina in yi sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma sai je bayanan baitul maqdis yayi sallah a baitul maqdis sallar nafila ko kuma ya ce a yayi alkawali zai je can ya je ya azumi ko kuma zai itikafi saboda haka malamai suka ce to abin ya lazauce shi wajibi ne sai yayi amma suka ce wa illa fala shay'a alayhi amma idan bai yi niyyar sallah ba a ciki kawai yace dai kawai zai tafi kenan bude ido ne zai je duba zai je ga masallacin annabi ko baitul maqdis amma ba dan ya je ya sallar farali ba ko sallar nafila a cikin su ba to a nan malami suka ce falashe ali babu wani abu a fikin da ya shi domin kawai tafiyar ba ibada ba ne ba ta da cewa kawai tafiyar shi zai ba yi niyyar ibada ba inda ya yi niyyar ibada to da ibada zai talabce shi amma kawai sai ce a a tafiya ne zai kenan kamar zai je kallon bude ido ne to saboda haka babu wani abakan shi kenan tunda ba ibada ba ce ba tafiya ce kawai ce zai yi shi dai abin da ake so da shi ya cika wannan alƙawari wa amma gaire hazi salasa amma idan ba waɗannan guda uku ba masallatayya wala ya atihima ba zai zo musu ba dan mutum yayi alwashi cewa zai tafi a kafa to ba zai je ba wala ya atihima mashiyan wala rakiban ba zai je su ba a kafa ko a abun hawa dan dan mutum yayi alkawari ya ce sai na tafi garin dubai in je yi sallah a masallacin dubai ko a iraki ko a libya ko a kaza kuma mutum ya yi alwace ya yi alwashi ko ya yi rantsuwa to shari'a ta ce ba ɗaya da lizamce ka kakkashe ko'ina alwashin da ake cika ko masallaci a guda uku masallacin makka masallacin madina da masallacin baitul maqdis su kaɗai ne idan mutum ya yi alkawali to su ya cika wannan alkawali idan mutum ya yi alwashi su ya cika wannan alwashi amma ban da su ba a cika alwashi a kai idan mutum ya yi alwashin zuwa kaza to ba zai cika domin hadisi ya zo imam muslim allah ƙara musu yarda ya fitar da hadisi manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tushaddu rihalu illa ila salasati masajida masajida masjidi haza wa masjidil haram wa masjidil aqsa manzala sallallahu alaihi wasallam ce ba a kulla sirri ba a kulla sirri takanas ta Kano mutum yace zai je wani masallaci je yi sallah yace ko sai masallaci a guda uku shine la tushaddu rihal illa ila salati masajid ba a nada sirri ko a daure sirri sai ga masallaci a guda uku wani masallaci ne masjidi haza masallaci na wannan wa masjidil haram da masallaci mai alhurma wa masjidil aqsa da kuma masallacin kudus baitul maqdis ko baitul muqaddas saboda haka kaga wannan hadisi malamai suke cewa mukhassas lil hadis man nazara an yu'i allaha falyuɗi'uhu wa man nazara ribaɗan bi mawudi'in nan mun hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nazara an yudi Allah duk wanda ya alwashi akan zai yi wa Allah da'a falyuɗi'uhu to ya mushi da'a to anan kun ga ai wanda ya saba ba nan ba da'a bace ba tunda ko ta kai zaka ce wani masallaci to anan sai Allah subhanahu wa ta'ala hana kawai da'a masallaci uku rakne ake ma wannan da'a in kuma ba haka ba tun ya saba wa man nazara ribadan bi mawdi'in min as-suguri yanzu mutun ne alwashi zai yi ribat me ribat shine dako mana akwai wata kafa da musulmai suke tsoron za a iya bullo musu ta wannan guri a musu barna to saboda ka wasu dakaru su ba da kansu su je da makamai su tsari wannan kafa tsari wannan wuri ko su tare duk wani mi'u ko miyagu suna fitowa ta gurin saboda haka su je ku tsare wannan shi ne yanzu kamar sojojinmu shi ne libani saboda haka dako wannan wannan yin dako to wani abu ne mai fadala mai lada abin allah subhanahu wataala ga hanyar da wasu makiya suna za su shigo su cutar da al'ummar musulmai ko a cutar da kasar musulmai ko a cutar ma'ana sai wasu ba da kansu yanzu kamar rundunonin sojoji da suke yin waɗannan to yana da lada yin riba amma idan sun kyautata niyya sun yi dan Allah shi sanya a irin waɗannan ayyuka mutane su kyautata niyyar tsakanin su ubangiji ka tabbatar da cewa aikin Allah ne ba da yawa mutum za ta wuce a shi ba aikin Allah yake ba ka kai asara idan mutum mutu a wani hali ya mutu banza amma idan mutum ya naɗa cewa aikin Allah ne yake me sanya yana kare ƙasar musulmi yana kare interior musulmi yana kare al'ummar musulmi yana kare arzikin musulmi yana kare dukiyar musulmi domin su samu lafiya su bauta wa Allah su tsuwa to mutum yana da lada shi ya ce arribat fi sabilillah ma'ana yin ribat saboda Allah yana da lada mai yawa abun Allah subhanahu wataala to wannan alwashi da mutum yayi wajibi ne sai mutum ya cika wannan alwashi saboda haka ya cika wannan alwashi domin shi alwashi kusanci ne ga Allah subhanahu wataala ibada ne aikin alheri ne saboda haka ya lantsauci mutum sai mutum yayi insha Allah nan ƙarshen wannan babu ya zo babin rantsuwa da alwashi da sauransu muna da sauran lokaci mai yawa to kaya ya tsinki a gindin kaba ba to insha Allah kaya ya tsinki a gindin kaba kenan Allah kai misati mai zuwa sai mu tashi sabon babi yau muka ce takwas ko da fata muka daje da Allah ta da musallala abinda mu kuskure Allah ya fi mana bukatocin da alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba ku ikon guje mata fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya Allah saka da alheri ma'ana ƴan uwanmu da ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya kuma Allah saka fara ce mu masu lafiyar allah kara mana lafiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا عدوا إلا هزلته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك ريدا ولنا فيها صلاة إلا قديتها ويسرتها يا أمرين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك الخير اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا انك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين